بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 27 ga watan tara shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa duk mako irin wannan rana a wato a wannan majalisi kamar yadda aka sani littafin da muke gabatarwa a wannan majalisi irin wannan rana na ɗariƙus salihin ila rabbil alamin littafi ne shi ma dai na malam wahid bin abdulsalam bali alhamdulillah mun kammala shi wato ina ganin tun kafin azumi ko so kuma alhamdulillah mun fa'idanci da abubuwa da yawa shi ma tsarin littafin tsari ne shigen irin na riyadu salihin wajen abin da ya shafi tarbiyya da horo wajen kyawawan ayyuka da kuma nisantar miyagun ayyuka kamar yadda muka ji babukan malam ya yi kokari allah ya saka masa da alkhairi to bayan gama shi muka ce za kuma mu sa wani littafin wanda shi ma yana da alaka da shi malam din ma'ana littafinsa ne shi ma mai suna asarimul battar fitasaddi lissaharatul ashrar wannan littafi shine littafin da za mu ci gaba da shi kuma za mu karanta kaɗan daga ɗan tarihin malam ɗin da kuma muƙaddima gwargwadon yadda lokaci ya bamu sannan ina ba da haƙuri game da ɗan jinkiri da aka yi wani uzuri ne ya tare ni tun ɗazu wannan ya sa muka ɗan samu jinkiri na fara karatu ɗin ban so gaskiya mu karanta wani bayani na tarihin malam wahid ba duba da mun karanta shi a karatunmu na shi ɗariƙus salihin abin da ya sa nake so mu ɗan sake karantawa ko wata tambaya wadda wani ɗan uwa ya rubuto tun kafin ma ainihin wato wannan rana ɗin na ce to gaskiya a ɗan jinkirta domin a ga dacewar amsa ta a daidai lokacin da za mu fara wannan littafi insha Allah zan karanta ɗan kaɗan daga tarjamarsa sannan kuma sai mu ji ainihin wato ita tambayar sannan sai mu ɗora insha Allah shi dai malam wahid bin abdulsalam bali malami ne na addini kuma mutumin ƙasar misira ne kuma da'i ne daga cikin wato du'at wato mai kira ne cikin malaman da suke kira zuwa ga addini irin na zamani da muke da su a yanzu wannan malami an haife shi a ainihin wato kafur sheik wannan shine kamar karamar hukumar su an fahimta kafur sheik shine karamar hukumar shi wannan malami a jamhuriyar misra an haife shi a shekara ta 1963 shekara ta 1963 sannan ya bazama wajen neman ilimi tare da kuma kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan malami malam wahid bin abdulsalam bali ya shahara kwarai da gaske da yin ruƙuya irin ta shari'a da kuma hanyoyin magance ainihin tsafi ko sihiri da abin da ya shafi shafar aljanu inda shi kansa malamin ya yi gogayya shi da karan kansa wajen ƙoƙarin ainihin wato a warkar da mutane da izinin Allah musamman masu irin waɗannan ainihin wato larurori ɗin kuma ya yi nasara ƙwarai da gaske ya yi ainihin wato wani littafi mai suna wiƙayatul insan minal jinni wal ins wiƙayatul insan ma'ana wato rigakafi ga mutum game da aljanu da kuma shaidanu sannan ya rubuta shi kansa wannan littafin da muke so mu karanta shi wato na asarimul batar yana bin mazhaba ta fiqhu yana bin mazhabin hambaliya ne sannan aqidarsa ahlus sunna wal jama'a salafiya sannan yana da rubuce-rubuce da dama daga ciki akwai wannan wiqayatul insan min al-jinn wal shaitan akwai littafin hibzul lisan akwai kuma wani littafin nasa mai suna wasful janna min sahihi sunna sannan akwai wani littafin nasa wasfun nar min sahihil akhbar sannan akwai a ɗariƙo ilal waladu salih in ba ka yi aure ba kana so ka samu ɗa na gari to ya yi wani littafi sunansa hanyar da zai sa hanyar da in ka bi ta za ka samu ɗa na gari sannan akwai wani littafinsa ta hasinul baiti mina shaitan wato yadda za ka zamanto ka wato ba gidanka kariya daga shaidanu akwai al'umurul muyassara li qiyamil layl sannan akwai wani littafinsa shi sunansa unzur haulak ka kalli gefenka unzur haulak sannan akwai littafinsa a taubatun nasuh sannan yana da littafi muhasabatun nafs sannan akwai littafinsa ulama wa umara sannan akwai wannan littafin da za mu karanta a sarimul battar fi tasaddi lissaharatul ashirar sannan akwai wani littafinsa kalimatun ala firashil maut sannan yana da wani littafi fatuhul mannan fi sifati ibadir rahman sannan akwai wani littafi nasa munazaratun ilmiya haulal bunukin ribawiyya wal islamiyya wannan akan abin da ya shafi bankuna da riba da sauransu da kuma yadda ya kamata bankuna su kasance a musulunci sannan akwai arraka'izul asasiya li dalibil ilm wato wasu abubuwa tubala da ya kamata mutum ya kafa in yana neman ilimi sannan akwai faki hatul majalis wani littafinsa faki hatul majalis sannan akwai bidayatul mutafaqqih sannan kuma akwai ɗurƙu shaitan li idlalil insan wato hanyoyin da shaitan ke bi domin batar da ɗan adam sannan akwai ainihin wato khat'ul lisan wani littafi da ya tattare kurakuran harshe guda arba'in sannan akwai littafinsa at-tahsinatul imaniya min al-madakhil shaitaniyya sannan akwai littafinsa al-bidaya fi ilmi al-mawarith mawarithin nasim sannan akwai littafinsa al'iklil fi sharhi manaris sabil akwai littafin albidaya fi usulul fiqh sannan akwai littafinsa sahihul adabil sahihul adabil islamiyya akwai kuma littafinsa albidaya fi ilmul aqida albidaya fi ilmil aqida sannan akwai littafinsa alkhulasa alkhulasatul bahiyya fi tartibi ahadathi siratin nabawiyya to wannan duk kaɗan ne daga cikin littafan da shi malamin ya rubuta sannan daga cikin malamansa akwai a sheikh abdulaziz bin baz sannan akwai a sheikh muhammad bin salih al-uthaymin sannan akwai sheikh muhammad nasiruddin al-albani wanda an ce ya halarci wani darasinsa guda ɗaya a makka daga cikin malamansa akwai a sheikh abubakar al-jazair al-jazairi sannan akwai a sheikh atiyatu muhammad salim sannan akwai a sheikh abdullahi al-bassam akwai a sheikh abdullahi al-ijlan al-mudarris bil masjidil haram wanda wannan malami ne daga cikin malaman da suke karantarwa a masallacin harami sannan akwai a sheikh usama khayyat khatibul masjidil haram wannan shi ma wani cikin masu hudu ba ne a masallacin harami sannan akwai a sheikh abdullahi bin abdurrahman jibrin ko jabrin wato wanda shi ma udwa ne udwun ne na hay'atu kibarul ulama sannan akwai a sheikh jabran ko jibrin jabran al-afifi قاضي المحكمة الكبرى سنا أكوي الشيخ جبريل البويسيلي سنا أكوي الشيخ سعيد بن حماد الشهري شما المدرس بالمعهد العلمي سنا أكوي الشيخ محمد صفوة نور الدين رئيس جمعية أنصار السنة بمصر wannan kaɗan daga cikin ainihin wato malamansa kenan sannan ya yi tafiye-tafiye a irin na ainihin wato abin da ya shafi da'awa da sauransu wannan a takaice kamar yadda na ambata sannan ya yi mutsala'a ga wasu cikin malamai an ce tsala'a abu ishaq al-huwaini da kuma muhammad mas'ad yaqut da kuma umar abdulkafi ana menene yake to da sauran ainihin wato abubuwa makamantan irin wannan kuma kaman kamar yadda aka sani wannan malami har yanzu yana nan a raye bai rasu ba ballantana a ce ya rasu lokaci kaza ko shekara ta kaza na fata an gane wannan a takaice kamar yadda na ce tambayan nan ce ta ja hankali na zuwa ga ainihin wato dan karanta tarihinsa amma da niyata tunda mun karanta tarihinsa a cikin littafinsa na dariƙus salihin ba buƙatar sai mun sake ainihin wato maimaitawa ina fata an gane abinda ya samu karanta kamar yadda mai tambayar ya rubuto ya ce ina son ƙarin bayani akan wane ne sheik wahid bin abdulsalam bali to kaga yanzu ka ji shi an fahimta ko kuma mecece aƙidarsa mun ji aƙidarsa ahlus sunna ne a salafiya ya ce wane yabo manyan malamai malamai malaman sunna suka yi mai dan na ji wasu malaman suna suna tsawatarwa kai suna tsawatarwa akan a guji karanta littattafansa kuma ni na karanta ɗariƙus salihin ban ga wani matsala ba shine nake so a bamu tarihinsa a takaice to ga tarihinsa a takaice kuma wannan ma insha Allah za mu karanta shi kajin yana da wata matsala ina fata an gane yau mun karanta dai dariqu salihin da anan mun ji baya matsala to insha Allah za mu karanta asarimul battar in ka ji wata matsala wadda ta shafi wadda ta saba da aqidar magabata na kware ko aqidar ahlus sunnati wal jamaa to kaga sai ka dauko wannan takaddar ka ka yi muqarana insha Allah yanzu dai mun ji waye malam wahid bin abdussalam bali hafizahullah الصارم البتار في التصدي للسهرة الأشرار wato kaman ka ce asarim takobi kenan asarimul battar takobi mai kaifi ga yawa jini na wuce bitasaddi wajen ainihin wato fada da gwagwarmaya lissaharatul ashirar ga waɗanda suke masihirta bokaye waɗanda suke ashirarai ya ce bismillahir rahmanir rahim muqaddimatu tab'atil hadiyati wal 20 wal 20 mala yace wannan muqaddima ce ta bugu na 21 shi yasa idan kun tuna muka ce a samar da kwafi iri daya dan na san an yi buga littafin ɗaba'a daban-daban kar a zo ana karantawa ka ji wani gurin kai ka ga babu shi a naka sannan wani abu daga cikin adalci na malam wahid bin abdulsalam bali kamar yadda za mu ji a mukaddimar akwai wasu matsalolin da a bugun farko ya rubuta su amma shi da kansa ya janye to kuma amana ta ilimi shine a bugun gaba sai ya riska cewa kaza da da na faɗa a bugu na kaza yanzu ni ma na janye daga kan wannan ina fata an gane wannan mukaddima ce ta bugu na 21 ya ce alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah tsira da aminci su tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da iyalansa wa ashabihi da sahabbansa wa man walahu da duk wanda ainihin wato ya jibince su wa ashhadu Allah ilaha illallah ina shaidawa babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah la sharika lahu ba shi da wani abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaidawa tabbas annabi muhammad bawan allah ne manzansa ne wa ba'ad yace bayan haka fa inna kitabas sarimul battar domin hakika littafin nan na as-sarimul battar fi tasaddi lis-saharatil ashrar منذ طبعته الأولى تنبغنسا نفرقو دا أكي الشكرة تدبو دير تريهو دا قوم شاد هجرية ودور النشر تستأذنني واتو gidajen buga littattafai su ne duru annashir wato gidajen ɗab'i gidajen buga littattafai tasta'zinuni suna neman izini na wata ɗuba'u minhu kamiyatin kabira wato duk lokaci lokaci akan buƙaci a nemi izininsa ana so a buga wato wannan littafi yakan ba da izini su kuma su buga adadi mai yawa shine wata tsuba'u su wayannan gidajen bugun littattafai su ɗab'anta su buga minhu na wannan littafi kamiyatin kabira adadi mai yawa wanta shara kuma wannan littafi ya yaɗu fi duwalil alam a cikin wato daulolin duniya intisharan ma kana mutawaqqi'an wato irin yaɗuwar da ma kana mutawaqqi'an ni kaina ban yi tunanin faruwar hakan ban yi tsammani ko ban yi jiran faruwar haka cewa littafin zai samu karbuwa ya yadu haka a daulolin duniya ba wa turjima sannan an fassara littafin ila iddati lugatin zuwa ga yarurruka da dama an fassara shi zuwa ga yarurruka da dama saboda fa'idar da ke ciki don amfanar da al'umma min ha daga cikin yarurrukan da aka fassara wannan littafi al-injiliziya an fassara shi zuwa turanci wal faransiya an fassara shi zuwa ga ainihin faransanci wal biljikiya kuma da yaren mutanen belgium an fahimta biljikiya an buga an fassara shi da wannan wal maleziya da kuma malaysia ka abinan malaysia kenan ko shine wal maleziya wato da kasar wato yaren mutanen malaysia wal'urdiya da kuma mutanen urdun yarensu shi ma duk an buga littafin da waɗannan yarurruka wani shira fi tilkal bilad an kuma yaɗa shi a waɗannan garuruwa ɗin ko waɗannan ƙasashe wa haza duk wannan abu kulluhu gaba ɗinsa min fadila rabbi falala ce ta ubangiji na ba dan ni ba dan iyawata ba ba dan hikimata ko azancina ba falala ce daga ubangiji subhanahu wa ta'ala wa hadhal kitab malai ce wannan littafi bi sifatin amma in ka kalli siffar littafi gaba wato ta gaba ɗaya siffarsa ta gaba ɗaya yurakkizu ala iddati jawanib to littafin yana kafuwa ne akan wasu wato bangarori da dama daga cikin bangarorin da wannan littafi ya kafu a kansu akwai tashihul aqida inganta aqida fi ma ya tassu musamman cikin abin da ya keɓanci bijanibi sihir abin da ya shafi ɓangaren tsafi washe yatsin da kuma abin da ya shafi shaidanu inganta aƙidar musulmi game da abin da ya shafi ko ya keɓanci sihiri ko tsafi da kuma abin da ya danganci shaidanu abu na farko kenan abu na biyu al'itimadu ala dalil wato dogaro akan dalili da hujja fi masail ilaji sihir a cikin matsalolin da suka danganci magance sihiri da tsafi na uku kaifa yaqil muslimu nafsahu sannan wannan littafi ya kafu wajen kokarin sanar da musulmi yanda zai kiyaye kansa wa auladahu da 'ya'yansa min kaidi sahara daga sharrin bokaye da matsafa na hudu ta'riful muslim sanar da musulmi biɗurki sahara irin hanyoyin da bokaye suke bi irin hanyoyin abu kaza da kake kallo hanya ce ta tsafi da bokanci abu kaza tsafi ne abu kaza hanya ce ta tsafi abu kaza hanya ce ta bokanci wal mushawidin da yan rufa ido liyata jannabaha ba dan komai aka yi wa musulmi bayanin wannan hanya ba dan ya nisance ta karka ji ana cewa suna bin iri kaza suna bin hanya kaza ka ɗauka koya maka ake ana gaya maka irin hanyoyin da suke bi dan ka nisance su yake cewa abu na biyar ta'ariful muslim bi sifatis sahir sannan a cikin wannan littafi ana kokarin za a yi kokarin sanar da musulmi siffofin boka siffofin matsafi liyahazarahu dan ya guje shi a gaya maka in ka ga kaje ko neman taimako ko kaje kaza ko kaje da neman magani guri kaza kaga kaga suffa kaza kaga yanayi kaza to wannan mutumin boka ne wannan mutumin matsafi ne ka guje shi wala ya zahaba ilai don kan ma mutum ya dinga tafiya da kaji an faɗa maka yanda yake to ba ma sai ka kai kanka wajensa ba boka ne matsafi ne na shida ta'alimul muslim karantar da musulmi kaifa yu'aliju nafsahu yanda zai yi wa kansa magani wa ahlahu yanda zai wa iyalansa magani min sihir daga sihiri ba da wuqu'ihi bayan sihirin ya faru idan mutum yana tunanin an masa sihiri to za a gaya masa hanyoyin da zai bi in ya yi su da izinin Allah sihirin zai lalace ya warki ya ainihin wato ya lalace idan wani cikin iyalansa ko yan uwansa aka yi masa za a gaya mai hanyoyin da in ya bi su to wannan tsafin da aka yi wa dan uwansa ko yar uwarsa in an bi wannan hanyoyin to da izinin Allah tsafin zai karye bokancin ko sihirin da aka yi masa zai lalace na ainihin wato bakwai ta'alimul muslim kaifa yaqi nafsahu wa ahlihi min al-ayn wal hasad sannan dai a cikin wannan littafin za a karantar da musulmi yanda zai kare kansa da iyalansa min al-ayn daga kambun baka an bayyanta kambun baka akwai shi an bayyanta wani a bakin sa yake wani a ido wani kawai ya kalla ma sai mota ta samu matsala to ya zaka kare kanka daga irin wannan tunda kana ta hulɗa kana shiga kana fita cikin mutane cikin gidan cikin unguwarku da wajen unguwarku kila har da wajen garinku ko wajen ƙasarku kana ta hulɗoɗi da mutane baka san me irin wannan ayin din ba to za a gaya maka yanda zaka ainihin wato kare kanka akwai azkar na kare kai daga kambun baka wal hasad da hasada kasan ita ma cuta ce sannan abu na takwas ta'alimul muslim a cikin wannan littafi zaka ji yanda za a karantar da musulmi kaifa yu'aliju nafsahu yanda zai yi wa kansa magani wa ahalahu da iyalansa min al'ain idan kambun bakan ya riga ya kama shi wal hasad ko has an yi masa hasada ba'a da wuqu'ihi ma bayan hasadar ko kambun bakan ya afku ya riga ya kama abu na tara ibdalu sihir sahir afna alqiyam bihi sai kuma kokarin rugurguza sihirin boka ko sihirin mai sihiri ko tsafin mai tsafi a daidai lokacin da yake yin tsafin yana can yana yin tsafin to akwai abubuwan da za a gaya maka in ka yi su za a rusa tsafin mai tsafi yana cikin yin tsafin zai lalace ya rushe duk za mu ji a cikin littafin aziyadatu fi hadhihi taba'a sannan akwai ƙare-ƙare da malam yayi a cikin wannan bugun na ɗaya ba'dul jara'im ba'du jara'imi saharati ma'an nisa wasu daga cikin irin manya-manyan laifuffukan bokaye matsafa wajen mu'amala su da mata za mu ji wannan na biyu musha'awizun 'yan rufa'ido 'yan shafi mulera fi surati mu'alijina bil qur'an da 'yan damfara duk suna ciki sai su zo a cikin sura ta masu yin magani ne da alkur'ani sai a ce akwai aya kaza akwai kaza kaza sai ga a ciki kuma sai a yi maka ingausa ka ji an fara da wasu ayoyi an ce a rubuta aya kafa kaza ko a rubuta sura kaza gaba ɗayanta ko a yi kaza sai kuma a kawo wasu surkulle sai a hada ko a kawo wani sakandami sai a ce ka hada da shi to shine ma yake cewa akwai musha'awizun yan damfara yan rufa ido fi surati mu'aliji na bilkur'an sai su shiga rigar masu yin magani da alkur'ani to su ma za ka gane yadda suke na uku alfarku baina sura'in nafsi wa sura'i minal jin bambanci tsakanin faduwa irin wadda ta cuta ce irin ta kwakwalwa da kuma faduwa irin ta shafar aljanu farfadiyar nan da kake kallanta an fahimta epilepsy ake ce mata ko ne epilepsy yawa to akwai epilepsy to wannan epilepsy din akwai wadda kawai sai dai a kai mutum asibiti wajen ƙwararrun likitoci su auna shi su yi masa su ɗora shi akan magunguna akwai wanda kuma za a yi ta kai shi ba harkar su bace za su yi tayi ba ba wanda ya shafi wannan kuma shi kuma na shafar aljanu ne to idan aka ɗauki mai epilepsy aka kai shi wajen mai rukuya ba zai warke ba an fahimta domin larurarsa ba wannan bace duk da cewa alkur'ani yana maganin komai an fahimta amma in an samu mai epilepsy kamata ya kai shi wajen ƙwararrun likitoci su duba shi idan kuma an samu wanda yake shi kuma kila likitoci duk sun yi auna aunan su sun yi gwaje-gwajen su sun bashi magunguna a to kila akwai shi yasa malam yake so yace yayi wani bayani a wannan littafin game da faduwa da za ga mutum ya yanke jiki ya fadi ko saboda farfa yawanci a Hausa an fi kiranta farfadiya to ita kanta farfadiyar iri biyu ce akwai wadda likitoci za su iya magance ta akwai kuma wadda sai dai Qur'ani an fahimta shafa ce daga aljanu na hudu alfarku bai na halatil massi wal halatin nafsiya sannan za ka ji akwai bambanci tsakanin halayyar shafar aljanu da kuma halayyar ɗabi'a ce kawai ta ɗan adam ƙwaƙwalwarsa ce ta samu matsala psychological state kenan an fahimta psychological state shine halatin nafsiya ƙila yana cikin wata damuwa ƙila kaza ƙila kaza ƙila kaza wanda in yaje ya samu psychologist za su dan dinga hira da shi su dinga dauke mai kewa su bashi shawarwari su yi masa kaza su yi masa kaza wannan akwai halatun nafsiya sannan kuma akwai halatul mas akwai wanda su kuma yanayin su shafar aljanu ne abu na biyar ilajul jinni almutamarrid yanda ake maganin aljani mai kafirin taurin kai abu na shida alkunuzu wa ɗariƙatu shari'iyya fi istikhrajiha taskoki da suke cikin ƙasa ko suke cikin ruwa ko wani abu mai kama da haka da kuma hanyoyi irin na shari'a wajen fito da wannan taskokin sannan taraja'atu an mas'alatul uqum bi sababil jin na dawo daga ra'ayina na mas'alar rashin haihuwa ta dalilin aljanu bugunsa na farko ya yi bayani akan wannan to daga cikin guraren da ya dawo daga wannan ainihin matsalar shine ce ta raja'atu yanzu ba na kan ra'ayina an mas'alatil uqum game da matsalar rashin haihuwa ta mata bi sababil jin wato ta dalilin shafar aljanu ka koma za mu in muka je karatu shafi na 217 zuwa shafi na 218 zai yi bayanin me yake nufi yanzu yana mana fashin bakin meye a cikin littafin ya ce ba'adu taswibat wattambihat ya ce a cikin wannan bugun kuma ya kawo wasu at-taswibat wato wasu kurakurai da ya daidaita su ya kawo daidai ɗinsu shine taswibat ai at-tasdidat an fahimta da kuskure ne to kuma ya kokarin ainihin wato ko kuma mutane suna tafiya akan kuskure yana kokarin shi kuma ya kawo ainihin daidai ba kuskuren ba wattambihat da kuma faɗakarwa da jan hankali wa as'alullah ya ce ina roƙon Allah an yamfa a bihadar kitab wa as'alullah ina roƙon Allah an yamfa a bihadar kitab da ya amfanar da wannan littafi wa an yarzuqana kuma ina roƙon Allah ya azurta mu as-sidqa gaskiya wal ikhlasa da ikilasi fil qawli cikin maganganunmu wal amali da ayyukanmu tambihun yace ga wani tsokaci ko faɗakarwa unabbihu ikhwanil qurra al-kiram ina jan hankalin yan uwana makaranta masu karatu yan uwana masu karatu ila annani akan cewa ni taraktul ilaja na daina yin rukuya fa na daina yin wannan harkan magunguna منذ iddata sanawatin tun shekaru da dama ina fata an gane yawa ya ce ya daina yi tun shekaru da dama me yasa ce lin shigali bi da'awa saboda shagaltuwa ta da harkar da'awa zuwa ga ainihin wato kira zuwa ga addini wa dalabil ilmi da kuma shagaltuwa ta da neman ilimi wa ta'alimihi da kuma karantar da shi wa hunaka min al mu'alijin ash-shar'iyyin al-kathiru yake cewa hunaka amma har yanzu akwai min al mu'alijin daga cikin masu yin magani masu yin rukuya a shari'iyyina irin rukuya irin ta shari'a alkathiru suna nan da yawa mimman yu'aliju bil qur'an daga cikin waɗanda suke yi suke yi wa mutane magani ta hanyar alqur'ani wala yaqau fi mukhalafatin kuma irin su suna nan da dama ba sa fadawa cikin kurakurai da kuma sabawa shari'a a cikin wato harkar maganin su fayumkinu an yastashiruhum to zai iya yiwa an yasta shi ruhum duk waɗanda suke so su shiga irin wannan harkar to su nemi shawarwarin irin waɗannan fi umurihim cikin al'amuransu in aradu in sun so yin irin wannan harka ta magani ko rukuya wa sallallahu ala muhammad Allah ya ƙara salati ga annabi Muhammad wa ala alihi da iyalansa wa sahabihi da sabansa ajma'in baki ɗaya wa katabahu al-faqiru ila Allah ta'ala wanda yayi wannan muqaddima shine mabukacin nan zuwa ga Allah ta'ala Wahid ibn Abdussalam Bali man sha'atu Abbas wato yana hauran Abbas wato a unguwarsu kenan local government ɗinsu kafar sheikh sannan kuma a kafar sheikh ɗin yana man sha'atu Abbas na fata gane wannan mukaddimar ya yi ta shi daga watan shida shekara ta 1429 bismillahir rahmanir rahim muqaddimatu taba'atil ashira yace muqaddima ta bugu na goma na fata gane alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi arsala rasulahu bil huda wanda ya aiko manzansa da shiriya wa dinil haq da addinin gaskiya li yuzhirahu dan ya ɗaukaka shi ala dini kullihi akan addinai baki ɗaya walau karihal kafiruna koda kafirai sun ki wa ja'ala kuma godiya ta tabbata ga ubangijin da ya sanya min ba'dihi ulama min ba'dihi ulama'a amilin bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Allah ta'ala sai ya sanya malamai suka biyo bayansa amilina masu aiki da iliminsu wa immatan da jagorori mujtahidina masu kokari masu kwazo wa fuqaha da kuma faqihai lil ahkami hafizin waɗanda suke kiyaye hukunce hukunce wa muhaddithina lil athari hamilin da kuma manyan malaman hadisi waɗanda suke ɗauke shine hamilin waɗanda suke ɗauke lil'afar ga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa da na sahabbansa wa du'atan da kuma masu da'awa ilal huda zuwa ga shirya da'in suna nan suna kira wa anil batil munaffirin suna kuma kokarin kore mutane ga barin tafarkin ƙarya fa haula'i jami'an waɗannan in ka hada su gaba ɗaya ulama amilin a'immatan mujtahidin فقهاء للأحكام حافظين ومحدثين للآثار حاملين ودعاة إلى الهدى داعين وعن الباطل منفرين إنك هذا ودنن ما لا يشي فهؤلاء وإن الركن متاني هم حملة هذا الدين سوني ودن سكي توكد ودن الدين وورثة النبيين كما سوني مقادن النباوة سيكا وسبيتوتي يتي يا سيد الرسل اب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا قادوا السافين فما ضلوا ولا وقفوا وكيف لا وقد اختاروك ربانا أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البؤس والنعماء إخوانا والنعماء إخوانا الله يعرفهم أنصار سنته والناس تعرفهم للخير أعوانا يتي يا سيد الرسل يا شوغبا منزني ɗib nafsan ranka ya yi daɗi ka yi farin ciki bi ɗa'ifatin da wata jama'a ba'o da suka siyar da arwahan rawukansu wa abdanan suka siyar da wato jikunkunansu ilallahi zuwa ga Allah inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yace ya ma'aikin Allah shugaban manzanni kai farin ciki ka bar duniya amma ka bar wata jama'a wa'anda su sun sayar wa Allah rawukansu sun siyar da gangar jikinsu ga Allah qadu safina sun jagoranci sun tuka as-safina jirgi fama ballo ba su ɓata ba wala waƙafu kuma ba su tsaya ba tafiya suke ta yi kuma ba su ɓace a hanya ba inda ka tsora ɗin nan suke ta bi har yanzu suna nan suna tafiya ba su ɓata ba wala waƙafu kuma ba su ce sun gaji ba ballantana su tsaya wa kai fala to ta yaya za su ɓata ta yaya za su tsaya wa kad taruka bayan sun riga sun zaɓe ka rubbanan a matsayin mai tarbiyya sun zaɓe ka ma'aikin Allah kai ne mai tarbiyya su to ya za su ɓata shine ma'ana wa kai fala ta yaya za su bata wa qad ikhtaruka bayan sun riga sun zaɓe ka rubanan a matsayin kai ne malamin su mai renan su mai ba su tarbiya a atu daribatahum sun bada ainihin wato daribatahum tara wato a'atu daribatahum min damihim sun ba da tarar jininsu liddini don kare wannan addinin sun ba da tara ta jinanansu liddini don kare wannan addinin wannasu su ko mutane sauran mutane ta zu'umu suna riya nasarar dini su taimaki addini majjanan kyauta ba a taɓa dungurewa mutum kai ba ba a zage shi ba ba a ci mutuncinsa ba a zubar da jininsa ba ya ce su kam sun ba da tarar jininsu don ba da kariya ga wannan addini wannan su suka sauran mutane ta zu'umu riyawa suke a ransu nasarar dini wai za su taimaki wannan addinin majjanan amma ba ko sisi arha wato majjanan kyauta ina fata an gane ashu ashu yace waɗannan bayan Allah sun rayu alal hubbi akan ƙaunar juna afwahan a baki wa afidatan da zuciyarsu suna ƙaunar junansu a bakinsu suna faɗa wa junansu sannan har zuci batu sun kwana alal bu'usi a wanna ama'i ikhwana batu sun kwana ikhwanan ko ka ce batu ikhwanan sun kasance suna nan a yan uwa alal bu'usi akan tsanani wanna ama da ni'ima a halin jin daɗi a halin tsanani suna nan a matsayinsu na yan uwan juna Allahu ya arifuhum Allah ya san su ansara sunnatihi mataimakan sunnarsa ne wannan su mutane ma sun san su ta'arifuhum lil khairi a awana ta'arifuhum zaka iya gane su a awanan saboda mataimaka ne lil khairi ga aikin alkhairi na fata an gane wa ashhadu Allah ilaha illallah yace ina mai shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya lahul mulku shi adda mulki wa lahul hamdu yabo da godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai cikakken iko ne akan dukan komai wa ashhadu ina mai shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad abdullahi bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzan Allah ne ballagar risala ya isar da manzanci wa addal amana ya ba da amana ya sauke ta amanar da aka ɗora masa ta manzanci da isar da saƙo ya sauke ta wa nasaha al'umma ya kuma yi wa al'umma ikilasi ya yi musu nasiha wa kashafa Allahu bihi gumma Allah maɗaukakin sarki ya yaye duhu bihi sabida aiko shi fabassara bihi min al'ama Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ido daga makanta da zuwansa wa hada bihi min dalala sannan ya shiryar da mutane daga ɓata bihi da aiko shi wa arshada bihi min al kuma ya shiryar da mutane daga halaka albarkacin aiko shi sallallahu alaihi wa sallam fallahumma ja'al bihi fallahumma ja'alna minhu min al-muqtadin ya Allah ka sanya mu mu zama daga cikin mabiyansa masu koyi da shi wa bi sunnatihi min al-mustan min al-mustannin kuma mu zamanto masu koyi da sunnarsa wa bi dinihi min al-mutamassikin kuma ya Allah ka sanya mu mu zama masu riko da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala dariqihi min as-sa'irin kuma ya Allah ka sanya mu mu zamanto daga waɗanda suka yi saura akan tafarkinsa in duk mutane sun kada sun bar tafarkin annabi ya Allah ka sanya mu mu zama daga cikin waɗanda suka rage suka yi saura akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma kama amanna bihi ya Allah kamar yadda muka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam narahu ba mu taba ganin sa ba fala ta harimna ru'yatahu ya Allah kakka haramta mana ganin manzon Allah fil janna a cikin aljanna Allah ka sa mu ga manzon Allah a cikin aljanna Allahumma kamar taba'ana sunnatahu ya Allah kamar yadda muka bi sunnar manzon Allah fasqina min haudihi ya Allah ka shayar da mu tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raji risala ka duba can yace ka koma wajen wata yan risala dan littafi ne dan karami shine yan risala taysirul karim taysirul karim taysirul karimil ali fi wasfi haudin nabi sallallahu alaihi wasallam wata yan karamar risala ce wato horewar ubangiji madaukaki wajen siffar tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya ishara da yan risala ce an yi bayani game da tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sufarsa sai ya ce ka koma ka nemi wannan yan risala ka karanta sai ce ya Allah kaman yadda muka bi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka shayar da mu tafkinsa sharbatan hani'atan sha mai daɗi la nazma ba'daha abada shan da ba za mu sake kishirwa ba bayan wannan shan har abada Allahumma ja'al amali hadha laka khalisa malam wahid yace ya Allah ka sanya wannan aiki na dan kai kadai na yi shi wala taj'al li ahadin fihi shay'a ya Allah kar ka sanya rabo na wani komai kankantarsa a wannan littafi ma'ana kar ka sanya ya zama dan kai ne kuma dan wani shine wala taj'al li ahadin fihi shay'a ya Allah kar ka sanya wani abu komai kankantarsa a cikin wannan littafi li ahadin ya zama dan wani nayi bayan kai din kuma na dan so wani shi ma ya dan yaba ko ya ga shi ma dan shi nayi wanfa'ani bihi ya Allah ka amfanar da ni bihi da wannan littafi yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya ko ‘ya'ya ba sa amfani illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacciya Allah ka sa mu je maka da zuciya kubutacciya wa ba'at malai yace bayan haka fa innahu yanda lamarin yake منذ sadara kitabu wiqayatil insani min al-jinni wash shaitan tun lokacin da littafin wiqayatul insan ya fito shine sadara ai kharaja tun lokacin da littafin wiƙayatul insan min aljinni wa shaitan wato ya fito wa kuntu qad wa'adtu to tun lokacin nayi alƙawari fi khatimatihi a ƙarshen littafin nayi alƙawarin bi kitabin cewa zan sake yin wani littafi wato fi khatimati bi kitabin da wani littafi as-sarimul battar ko as-sarimi bi kitabi as-sarimil battar fi tasaddi lis-saharatil ashrar ma'ana yana gama wancan littafin wiqayatul insan sai kuma yi alkawarin yana gama shi zai kuma yi littafin asarimul battar littasaddi wato fitasaddi lissaharatul ashrar منذ ذلك الحين yace tun daga wannan lokacin wal khitabatu tanhalu alayya wasiqu suke ta samu na ake ta aiko min da wasiqu min min adadin kabirin na adadi mai yawa minar duwalin islamiyya daga dauloli daban-daban na daulolin musulunci yastahissuna ni suna kwadaitar da ni fiha a cikin wannan wasiƙun nasu ala ikhraji hadal kitab akan fito da shi wannan littafin as-sarimul battar tunda dama nayi alƙawarin ina gama wiqayatul insan to kuma zan yi as-sarimul battar to da aka dan samu jinkiri ban fito da sarimul battar ba shine wasiku suka yawa aka yi ta aiko min so ana kwadaitar da ni game da fitowar wannan littafi a sarimul battar wa qad kuntu shugiltu anhu bi ba'd al maham al ilmiya yace ko da yake a lokacin gaskiya an na shagaltu ne an shagaltar da ni bi ba'd al maham wato an shagaltar da ni ga barin yin wannan littafi a sarimul battar bi ba'dil maham ga wasu abubuwa masu mahimmanci al'ilmiya wanda suka shafi ilimi ka tadrisi maddatil fiqh al muqaran lit-tullab kaman cikin aikin da aka bani a lokacin an dora min aikin karantar da maddar al fiqh al muqaran wato wani darasi ne da ake kira al fiqh al muqaran littullab ga ɗaliban ilimi aka ce in karantar da su to wannan yana cikin abin da ya ɗauki hankalina ban samu ainihin wato fito da wannan littafi ba wahiyar ta hataju ila juhudin kabirin domin fiƙiwul muƙaran shi in ka ɗauko matsala kaga sai ka koma mazhabar imam abu hanifa mai aka ce me dalilansu mazhabar imam malik me aka ce da sabanin duk da ke cikin wannan mazhabar me dalilai sannan ka tafi mazhabar shafi'iya mazhabar ainihin hanabila mazhabar zahiriya duk ka ɗauko a ƙawal tunda su ma kowace mazhaba a cikinta kuma akwai zantutuka to a ɗauko a yi muƙarana shine ce wannan abun yana da matuƙar wahala yana buƙatuwa wahiya ta hataju ila juhudin kabir wannan aikin na koyar da fiqhul muqaran yana da buƙatar wato wato juhud ƙoƙari kabir wanda yake babba fi jam'il aqwal wajen kokarin tattara zantuttuka din kowace mazhaba wato in tattaro maganganun wannan mazhaba wal adilla da kuma dalilai na kowace mazhaba game da wannan mas'ala din wa aujuhid dilala da kuma fuskar da kowace mazhaba ta kafa hujja da abinda ta kafa hujja da shi din wa jahadin akbar fit tarjih yace to kuma aikin da yafi wahala mafi girma shine yin tarjihi wato rinjayarwa wa dirasatil adilla da kuma yin daras wato da wato yin darasi akan su kansu dalilan lima'arifatis sahih domin tantancewa da gano dalilan da suke ingantattu minas saqim daga kuma waɗanda suke basu inganta ba dalilai ne waɗanda suke rauna na marasa lafiya kaga wannan aikin babba ne an fahimta wannan ya ce yin wannan aikin yana daga cikin abin da ya shagaltar da shi gabarin duk da ana ta kiraye kirayen wato wannan littafi ana sauraron fitowarsa a sarimul battar ya ce amma a lokacin dalilin da ya kawo jinkirin rashin fitowarsa wannan dalilin ne aiki da aka ɗora masa na ainihin wato yin karantar da fiƙihul muƙaran ga su ɗalibai wanda ya faɗi irin abin da fiƙihul muƙaran ɗin ya ƙunsa a cikin karatun da muka karanta ya ce fakuntu ara anna hadal majal a anita dirisal fiƙihi ala ɗariƙatil mazkura ya ce fakuntu ara sai na kasance na ga cewa a wannan lokaci anna hadal majal lalle wannan fage a ani ina nufin tadirisal fiqihi karantar da fiqihu ala dariqatil mazkura ta irin waccan hanyar da na ambata wato dariqa wato fiqihul muqaran din can yace aula bil waqati shine naga yafi cancanta yafi dacewa a daidai wannan lokacin wa ajdaru bihi kuma yafi cancanta da wannan lokacin la siyama fi asri sahwatil mubaraki alladhi yashhadu iqbalan min ash-shababi ala al-ilmi wat ta'allum yace musamman ma a cikin wannan wato fi asri sahawa ana cikin lokaci na wayewa al-mubarak wanda yake mai albarka alladhi yashhadu iqbalan min ash-shabab wanda wannan shaida ne na irin fuskantar da matasa suka yi alal ilmi akan ilimi wat ta'allum da koyan karatu li'anna kullu sahawatin la tasiru ala ilmin fahiya ala shafa halakatin domin dukkan wata wato wayewa da wani wato da wata wata tasowa idan ta zamanto tana tafiya ba akan ilimi ba to tana gabar halaka dukkan wata wayewa da ba ilimi a cikinta to tana kan gabar halaka wa kullu tadayyunin la yanbani ala fiqihin fa huwa ila dalali aqrabu wa kullu tadayyunin dukkan siffantuwa da addini la yambani ala fikihin wanda wannan addinin ko yin abu a addinance ba tare da gina abun akan fahimta ta addini ba fa huwa ila dalali a karabu to wannan riko da addinin zuwa ga halaka da bata ya fi kusa ya fi kusa zuwa ga abu da daka ilimi shine kan gaba ma'ana malam anan yana yin bayanin dalilin da ya kawo jinkiri na fitowar wannan littafi a sarimul battar an fahimta wata ta ta'athiril khitabat alwarida a ƙarƙashin tasirin wannan wasiƙu alwarida waɗanda suka dinga zo min min anha'in muta'addida wato daga wurare mabambanta wa ilhahi durin nashir da kuma naci na wato gidajen buga littattafai su ma suna taimun naci shine ma'ana wa ilhahi durin nashir da kuma nacin gidajen buga littattafai iqtata'tu juz'an min alwaqti to shine dai na dan yanki wani bangare na lokaci na in ka koma can ƙasa yace hina nazaltu makka wannan lokacin kuma nayi amfani da ita dama lokacin da na sauka a garin makka sharrafa Allah Allah ya ƙara mata ɗaukaka fi hajji am wato a aikin hajji da aka yi na shekarar 1408 faƙayyada Allah li min ahli makkatal akh sai Allah ta'ala ya bani wato daga cikin mutanen maka wani ɗan uwa da ake kira Umar bin Abid al-mutarrifi haithu a arani maktabatahu inda ya ara min labirari ɗinsa kaji ba shi ya je maka ya ɗan samu wata dama sai ya haɗu da wani ɗan uwa ainihin wato Umar bin Abid to shine ya ara masa maktabatahu khasa wato labirarinsa tasa ta musamman diwalal mu'attala as-saifiyya fa jazahullahu anni khaira yake cewa tsawon wannan dan hutu da na samu a daidai wannan lokaci Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi to sai yayi amfani da wannan dama ya dan shiga labirari dinsa ya ci gaba da ainihin wato abin da ya kamata yayi fa katabtu fi hadha kitab to a wannan lokacin yace na rubuta wannan littafi waktasartuhu jiddan na kuma takaita littafin kwarai na yi kokarin takaita shi wa ja'altuhu kal anasir lil mawadi' wa kal usuli lil furu sannan waj'altuhu na sanya wannan littafin kal anasir ya zama kaman asali lil mawadi' ga waɗannan wato topics ɗin ko waɗannan mawdu'an wa kal usul kuma ya zama mun kaman asali lil furu ga rassa da na kawo sai ya zama kaman shine asali walam as tajiz li nafsiya an aqtati'a min waqti bal min waqti tullab akthar min dhalik walam astajiz walam astajiz li nafsiya ban wato walam astajiz li nafsiya an an aqtati'a min waqti ban samu ainihin wato wata matsala ba ta yankar wani abu na lokaci na bal min waqti dullab bari ma daga cikin lokacin su kansu ɗalibai akthar min zalik sama da wannan wannan damar kawai ne amfani da ita ta zuwa na makka dan wannan tsawon lokacin na yi wannan ainihin wato aiki faja a hadal kitab sai ga wannan littafi ya fito allazi wuzzi'a minhu 30000 nuska fil ashhuril ula wanda a watannin farko sai gashi an yada an raba wato nuska wato bugu dubu talatin na wannan littafin wa zanantu annani bi zalika qad addaitu wajiban to sai nake tsammani ni tunda nayi haka kamar na sauke wajibi na wa nashartu ilman kuma ni a fahimta ta zato na na yada ilimi lakinnani sai dai cewa ni fuji'itu bi rasaila kathira an dinga aiko min kuma da wasiƙu shine fuji'itu an girshe ni ta hanyar aiko min wasiƙu min misra wa saudiya wa duwalil khalij wa biladi sham وليبيا نيكو وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وغيرها من بلاد الإسلام تحمل في طياتها شكوى مرة وأحوالا عجيبة ويبشرونني بأنهم استخدموا العلاج الشرعي المذكور في الكتاب فشف الله به فالحمد لله رب العالمين yake cewa sai aka dinga girsata aka dinga aiko min da wasiƙu masu tarin yawa daga misra wa saudiya da saudiya wa duwalil khalij da kuma daulolin khalij yankin wannan gulf wato masu arzikin mai wa biladin sham da kuma garuruwan sham wa libya da libya wa tunus da tunisia wal jazair da jazair wal maghrib da ainihin maghrib wa gairiha da wani waɗannan min biladin islam daga ainihin wato garuruwan musulunci ta hamilu fi ɗayyatiha duk wasiƙun sun ƙunshi shakwa murra wato wani ƙorafi ko kawo kuka murra mai ɗaci wa ahwalan ajiba da kuma wasu al'amura wasu halaye masu ban mamaki wa yubashiruna ni amma kuma a lokaci guda suna yi min albishir bi annahum cewa su mutanen wannan kasashe istakhdamul ilaj shar'iyya sun yi amfani ta wato da yin magani irin na shari'a almazkura wanda aka ambata almazkura fil kitab wanda aka ambata a cikin wannan littafi ma'ana sun yi amfani da wannan littafin wajen kokarin magance wasu larurori da wasu mas'aloli fa shafallahu bihi kuma Allah ta'ala ya bada lafiya ta hanyar amfani da wannan abin da ke cikin wannan littafi falhamdulillahi rabbil alamin ya ce yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halitta kagan kai ne sai ka rudu ka dinga ganin littafin ka yayi aiki to an ce mun lokaci yayi sai in sa sai mu tsaya wala ansa muna duk muna karanta muqaddima dai bamu shigo cikin littafin ba insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik